بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na sittin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan ba manta ba tun farko farko muna ta fadi cewa tambaya ce aka rubuto Ibn Taymiyyah daga garin Hama ta ƙasar Suriya Allah gafarta malam ina fassara da ma'anonin ayoyi da ke siffanta Allah da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayanin wasu siffofi na Allah kamar cewa Allah ya daidaitu saman al'arshi cewa Allah yana sauka ƙarshen dare cewa Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama cewa Allah maɗaukakin sarki yana da hannaye kuma dukkanin hannayen nashi gaba ɗayan su dama ne menene ma'anonin waɗannan irin ayoyi da waɗannan hadisai waɗanne fassarori ne malamai daga cikin malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi waɗannan ayoyi da hadisai ibnu taymiya bayan da ya gama kawo ma'anonin waɗannan ayoyi cewar ana fassara su ne kuma ana gudanar da su ne kamar yadda suka zo ba tare da an ƙaryata su ba ba tare da an yi ta'awilin su ba ba kuma tare da an ɗauko musu wani rikici an ɗora a kansu wanda zai ja a yi watsi da su ba a ce kar a yi magana ba a son yin magana akan ire-iren waɗannan a an ce Allah zai zo e ka yadda cewa Allah zai zo to amma ka tsarkake wannan zuwa na Allah daga kamanta zuwan da zuwan halittu amma kar ka ainihin ce ba zai zo ba karka ce kuma in an ce zai zo wacce irin ƙasa ce za ta iya ɗaukan shi to sakamakon wannan irin tunanin sai ka ce to a yi watsi da wannan matsalar duk waɗannan guda uku ɗin bid'a ne bid'a ce ka siffanta siffa Allah da siffa wata halitta bid'a ce ka ƙaryata bid'a ce ka ainihin yi ta'afili ka ce sakamakon rikicin da ke karkashi a bar matsalar kai baka so kai magana akai dole kai magana akai wajibi ne farilla ne in baka yi magana akai da imanin ka ba zai cika ba idan baka kudirce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi da fassara ba ba mumini bane kai dan haka mun yadda Allah zai zo a ranar alkiyama zuwa irin wanda ya dace da shi mun yadda Allah a saman al'arshi yake mun yadda Allah madaukakin sarki yana da kafafu yana da hannaye mun yadda yana da yatsu mun yadda Allah madaukakin sarki yana magana mun yadda Allah yana da rayuwa duk waɗannan mun yadda amma ba ma kamanta ko ɗaya daga cikin waɗannan sifofi da makamantansu da wata siffa ta halitta Allah madaukakin sarki ya tsarkako daga haka sannan duk wani tunani da zai faɗo cikin mu ko tunaninmu wanda zai sa mu ga cewa abin yayi nauyi mu faɗi wannan siffa ga Allah to Allah raba mu daga wannan tunanin don haka ayoyin suna nan kamar yadda Allah ya saukar da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan suna nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su don haka Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido Allah yana ji Allah yana magana da duk waɗannan siffofi waɗanda sun tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ibnu taymiya ya kawo fassarar malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa zamanin shi shine yake kwararo maganganu har inda ya kawo karatun mu na ƙarshe shine kasar na 65 ƙarshen maganganun al-imamu abu muhammad Abdullahi ibn Khafifin Shirazi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba ku manta ba daga lokacin da ya fara ɗibo maganganun wannan malami Abu Muhammad ibn Khafif nake ta bayyana muku cewa akwai bambanci tsakanin sufaye da yan ɗariƙa sufaye mutanen kirki ne ahlus sunna ne masu bin aƙida da manhaji na salaf amma yan ɗariƙa zindiƙai ne arna waɗanda ba su da imani ko misƙala zarratin duk wata kalma ta wulaƙanci da ƙasƙanci suna iya faɗinta ga Allah maɗaukakin sarki duk wata kalma ta ƙasƙanci da wulaƙanci suna iya faɗinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ƴan ɗariƙa to waɗannan arna ne kafirai ne karatuttuka da su gabata na zo muku da muryar wani arne daga cikin arnan wannan zamani ɗan ɗariƙa ne mai suna Ismaila wanda a ƙarshe kamar yadda muka sa muku kuka ji wa kashi da yayi wanda yake tabbatar da cewa Shehu Kaulaha bai haifa ba kuma ba a haife shi ba kuma shine mahalicci shine kaza ya dauki duk siffofin Allah madaukakin sarki ya baiwa ainihin Shehu Kaulaha to kaga wannan dan dariƙa ne wannan ba sufi bane to menene yasa ake danganta su sai a ce musu ɗan ɗariƙon sufaye don ya tabbata ba sufaye ba ne su domin da sufaye ne babu bukata a ce ɗan ɗariƙon sufaye ba sai a ce sufaye kawai amma a sun makale da sufanci ne sai suka rinka bayyana arnantaka to kamar yadda na ɗibo muku waɗannan kasusuwa kuka ji zan sake maimaita kasar ɗin wannan arnan sannan kuma za ka ji wani daga cikin mabiya ɗariƙar ƙadiriya shine Audu Jabbaru wanda muka sanya ainihin mai da martani da ya fara yi game da ainihin waɗannan maganganun to ga kuma wani sako na shi na daga baya bayan nan wanda ya sake fito da al'amarin ƙarara daga nan ne za ka gane mu in izala ashe akan hanya ta gaskiya muke sai dai da dama daga cikin mu saboda rashin yin karatu su kansu ba su san haƙiƙanin aƙida ta ahlus sunna a salafiyuna ba da dama daga ciki saboda jahilci da rashin gogewa a cikin ilimin addini ya ja auren ka samun wasu suna da rauni suna da shakka dangane da kafircin waɗannan mutanen kamar yadda muka bayani mun ba muna kafirta gama garin waɗannan mutane da suka cika gauruka ba ne wanda da yake sauraron jeren ge karatuttukan nan na wani hamawiya ya san cewa ba ɗaya ba ba biyu ba na sha faɗi cikin wannan gayya da zaka tara mutum dubu waɗanda a zahiri zaka gansu ba sa zuwa masallatan ahlus sunna za gansu suna ainihin tare da yan ɗariƙo galibi yan uwan mu yan izala sukan kira waɗannan yan ɗariƙu amma waɗannan a bisa hasken ilimi ba yan ɗariƙa ba ne jahilai sunansu musulmi ne amma jahilai su ne ɗan hudu ya bayani a kansu a cikin littafin shi tamyizul muslimina min alkafirina don haka waɗannan mutanen jahilan musulmi ake ce musu amma ba kafirai ba ne don haka in sun mutu ana musu sallah ana zuwa jana'izarsu ana musu duk abin da ake wa musulmi duk da ike ba sa tare da mu ahlus sunna amma arna su ne waɗannan waɗanda suke da waɗannan aƙidu waɗanda kuma suke iya sarraha su ƙarara to da kamar yadda matsaloli suka rinka faruwa mun su albani muna bayyana kafircin shi'a ana ganin me yasa ba a ce yan shi'a kafirai ne suna cika titi suna cewa la ilaha illallah suna cewa ayi jihadi suna cewa a kafa gwamnatin musulunci idan muna bayyana aqidun su sai ana ganin kamar sharri muke musu duk da muna faɗi daga littafan su irin wannan shine ya faru game da yan ɗariƙa muna muna bayanin aqidojin yan ɗariƙa sai a ce a to ai waɗannan mutanen ba a gansu da waɗannan ba sai mu ce a mu da ma ba su muke da waɗannan jahilan musulmi ne aka samu zindiƙan malamai suka ci amanarsu suke musu rufa-rufa to amma tunda Allah ya sa suna bayyana waɗannan abubuwa da Hausa to babu shakka yanayi ya kai yanzu kenan wanda yake hatta waɗanda suke ganin mun ɗauki zafi to lallai za su rinka fahimtar cewa gaskiya saboda Allah waɗanda muka ɗauki zafin a kansu su ne irin waɗannan arnan don haka na yi ta faɗin su a cikin wannan jeren giyar karatu ina bayyana sunayensu daga cikin za ka ji akwai su waɗanda ake gani manya-manyan shehunai ne da hujjufai na ɗariƙun tijjaniya da makamantansu a ƙasar nan amma dukkaninsu waɗannan suna da aƙidu na kafirci ni na san haka kuma ni na shaida kuma Allah ne shaida akan abin da nake faɗi amma da yake abubuwan sun fara bayyana yanzu to masha Allah haka Allah madaukakin sarki ya nufa mu dade muna faɗi sannan abubuwan su zo su bayyana daga baya da haka masu kallo da saurare kafin mu ci gaba da karatun wannan littafi na aqidatul hamawiyatul kubra fatwa al hamawiyya al kubra ta ibnu taymiya zan dan sake gara kasadin shi wannan arni isma'ila wanda ainihin wato yake bayyana ire-iren waɗannan aqidoji nashi sakamakon waɗannan aqidoji da yake bayyanawa al'amura suka fito karara cewa to dai yanzu kan babu makawa waɗannan mutane sun tabbata cewa ainihin mutanen nan gaskiyar lamari kafirai ne haka zan sa wannan kasar din insha Allah ta'ala a ji abubuwan da ya faɗi kuma yan uwa ahlus sunna waɗanda suke zargin wema me yasa za a rinka sauraron ire-iren waɗannan kalmomi na kafirci har ana karanta su a cikin majalis na ilimi sai mu ce to baka san alqur'ani da sunna ba domin duk wani kafirci da aka taba yi tun daga farkon halitta har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah ya bada labarin shi a cikin alqur'ani wa qalu wa qalu duka Allah ya ta faɗi ai faɗi da Allah yake labari yake yana hikaituwa ne amma maganganun mugaye ne wa qalu ittakhadha ar-rahman walada وقالوا وق... دك الله يا فدا mana irin wannan yadullahi maghmula inna allaha faqir kaga wadannan kalmomi dukkanin su kalmomin kafirci ne amma ina aka ji su a cikin alqur'ani kenan ashe malaman musulunci da suka rinka rubuta littattafai suna raddin littattafai da ake rubuta na zindiƙanci su ne suna kawo waɗannan maganganu su ne suna tattauna matsaloli dangane da waɗannan irin maganganu wannan abubuwan ba su da bambanci da ire-iren waɗannan al'amuran da a yau muke ainihin yi domin mu faɗakar da musulmi domin mu nusar da musulmi mu nuna musu abubuwan da suke daidai daga abubuwan da ba daidai ba don haka mai saurare ba tare da na ɓata maka lokaci ba ga muryar wannan harfi jama'a kun ji wannan Sashen labarai da al'amuran yau da kullum. Wallahi wallahi ko malaman ɗariƙa su taka wa mushrikan da suke daga kansu cikin ɗariƙa. Jinji su taka musu mulki. Ga wani rashin mutuncin da za ki da sunan ƙaunar shehunai. Ko ko in gaya wa izala dan Allah dan manzon Allah su fita daga dagan nan su bar mu mu ɗan ɗariƙa. Mu fita daga ɗariƙa mu miƙe ɗariƙa a me amfanin da liƙar in dai wannan abin zai zama shi ne yanzu abin da zai mata liƙar Allah shi ne mata albarka yanzu wata ta fito lamiya da ji wa lamiya wadda shi kulanta ba da yin ta kai za ku tsiyo ba da na wanda suke ƙarƙashin ƙasa da suke ɗaurewa abin da Allah ya zafa
to jama'a kun ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu ne wanda duk wanda yake da imani yake jin Hausa wallahi ba murna zai ba domin wawaye daga cikin yan izala wai murna suke yi wallahi alazim wannan rashin hankali ne tsuntsu ya je ya ga ana shirka ya zo yana baiwa mai gidan shi kuma annabin shi malamin shi labari da uslubi hazin yana nuna bakin ciki Allah yasjudu lillah haka yake cewa sun kiwa Allah sujuda ba su yi wa Allah sujuda ba yana ba da labarin ne amma abin ya nemi shi bakin ciki tsuntsu ya je ya ga ana shirka kai ka ji ana shirka ba Hausa saboda kai dan izala ne ka ji yan dariƙa suna shirka kana murna ya nuna kai kanka baka da imani baka san daraja Allah ba dutse sararin samaniya ƙasa Allah yake takabu samawati wa tafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا دوسي إن جاءنا شركا sai kamar ya gangaro ya kiri shi halittu ƙasa ke kamar ta girgiza ta burma sama ke kamar ta tsawa ta dare me yasa an da aulur rahmani walada an yi ƙarya wa Allah an ce Allah yana da ɗa an yi wa Allah sharri an ci mutuncin Allah an watsar da daraja Allah amma yin da zuwa rahmani an yattakhidha walada bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba domin na ƙasa ce ɗa ga Allah ba gare ka kai halitta kai ne daraja amma ga Allah na ƙasa ce wulakanci ne cin mutunci ne don haka dutse yana kishi ƙasa tana kishi sararin samaniya suna kishi da takaici don an yi wa Allah yarfe wannan arne ba abin da ya bar wa Allah maɗaukakin sarki ka sai da ya kwashe gaba ɗaya koma da shi da shehu kauna to daga nan ne za a gane sirrin da ya samu ahli sunna ba mu barin duk wata kafa ta a koma ana girmama wani girmamawar da ta wuce ka'ida ko da ba ta kai ga shirka ba domin ana tafakan isa a lokacin da kaulaha ya zo kasar nan shirka da ake mishi ba ta kai haka ba in ma abin ya kai ga shirka a wannan lokaci bidi'o'i ne ake da tabarrukat da sauransu lokacin da aka ɗauko kaulaha ɗin nan ana ci gaba da nuna wa mutane wasu ƙarirai da wasu karamomi da wasu al'amura game da shi waɗanda dukkansu na ƙarya ne tafiya ta tafiya ire-iren waɗannan yara ne matasa wannan yaro ne ƙarami ɗanye na haka an haife su a cikin ire-iren waɗannan bidiyo'in da suka tashi sai suka kumbura bidi'a sai ta zama shirka ban taba jin wani bahaushe mushriki tun da nake irin wannan ba har cikin maguzawa na zauna amma maguzawa da ba su taba ɗanɗana addinin musulunci ba ban taba jin kalmomin shirka ga Allah madaukakin sarki irin wannan ba domin wannan ya kafircewa Allah ne bayan yayi kokarin sanin shi ba ma guje kuwa bai san Allah ba gaba daya bai samu labarin Allah ba zunzurutun maguzancin yake amma wannan darajojin Allah din da ya sani ka su ne ya kwashe su ya zo ya bawa ainihin shehu kaula to amma kaji Abdul Jabbar shi kuma shugaban ɗariƙar Qadiriyya na yammacin Afirka yana cewa ɗan izala su ainihin fita daga dagar su bar musu su ɗan ɗariƙa ɗin domin in dai zai zama ana shirka ga Allah dangane da shehunai irin haka to ɗariƙan ma ba ta da amfani Allah ya tsine mata albarka kenan su Abdul da kansu sun san cewa a shirkini yan izala faɗa suke da shirka Allahu akbar shi yasa an kana da awar gaskiya ka tsaya a kanta don haka ba a so ka ɗauki da'awa sai ka samu yaƙini a kai ka zama sara da sassaƙa baya hana gamjito ka zama da kalin majina a hauka azami kai kwa ka hau mutum ka zauna daidai matakar baka cika waɗannan sharuɗan ba kar ka fara da'awar ahlus sunna domin abin kunya ne ka fara da'awar ahlus sunna ka zo ka zane ina waɗanda daga cikin mu suke ganin an zalunci mutanen nan ana ce mutanen nan mushrikai na'am ba ma tsarkake dukkanin mu daga kuskure kamar yadda ba ma tsarkake wasu daga cikin mu daga wauta amma haƙiƙanin al'amari wanda duk ya karanta aqida ya karanta tauhidi ya san alqur'ani ya binciki tarihin da'awar annabawa to ya san waɗannan mutane mushrikai ne arna ne babu shaka dangane da kafircin su bai halatta a su sallah ba bai halatta a ciyan kansu ba idan sun mutu ba za a ci gadon su ba ba za a rufe su a makabartar musulmi ba bai halarta musulmi ya tsaya akan kabarin su yi musu addu'a ba ko ubanka ne bai halatta ka ci gadon shi ba in dai yana da wannan irin akidar cikin maganganun Abu Jabbaru kaji yana bayyana cewa ai ba wannan tsinan ne Sama'ila ka hutu kawai ba a tsinewa ba har da waɗancan da suka yi shiru irin su Dahir Bauchi irin su Sharu Sale irin su Maraya duk waɗannan tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka ba dan komai ba saboda dukkaninsu suna daga cikin agencies wakilan ɗaura gindin kaiwa ga wannan shirkar sannan suna daga cikin waɗanda suka mara mata baya domin waɗannan abubuwan sun bayyana me yasa ba su da su ba me yasa ba a jita su ba waɗannan ba su raddin ire-iren waɗannan maganganun ba kake tunanin za su raddi ga yan shi'a don suna zagin sahabbai nan Allah ne aka ci mutuncin shi ba su yi magana ba su ne za ka sa rai amma kullum suna kumfar baki akan cewa ana zagin waliyan Allah ana kafarta waliyan Allah wannan shine irin abin da da'awarsu ta kai zuwa ga rita da matasansu ina wancan arne da suke cewa mai guduma wanda in yi wa'azin shi ya gama na shirme wanda aya kwaya ɗaya bai taɓa janta daidai ba sai da ko ƙur'anai guda biyar ya loda a kan shi yana rantsuwa da Allah cewa idan su da iyayensu ba musulmi ba ne ƙur'anin nan su ci abin da muke ce maka kai arne mai guduma kana da wannan aƙidar ta sama'ila ka hutu idan kana da wannan aƙidar ta sama'ila ka hutu to kai arne ne idan kuma baka da ita to wannan ita ce dariqa duk wanda zai da wannan aqida ƙarya ne ba dan dariqa bane duk wanda bai kudurce ire-iren wannan akan kaulaha ko akan duk wani wanda suke kira gausu zaman ina son ka gane dalilin da yasa suka aqidantu da kaulaha game da waɗannan maganganun sun yarda kaulaha gausi ne to duk wanda aka yarda cewa gausi ne to yana da ainihin wannan darajar wanda ko duk aka kai shi ga matsayin cewa ya kai kudubi to martaba shi ma ta wuce wannan saboda haka kamar ibnu arab al-hatimi at-ta'i darajar shi a wurin su ta wuce wannan domin shi kudubi ne ya fi karfin a ce gausu saboda haka waɗannan shugabanni na ɗariƙa suna yin shiru ne game da wannan kafircin domin bayan kwana biyu su za a dawo anewa bayan kwana biyu su za a dawo anewa ba can maulidin wannan muhammadu suke kadai sallallahu alaihi kwana biyu sai ga maulidin shehu tijjani kwana biyu sai ga maulidin kaulaha to bayan kwana biyu kuma za ka ji maulidin dahir bauchi domin ne domin tun ana yin maulidi na matattu daga cikin annabawa ana yin maulidin matattu daga cikin waliyai to za a da ana yin maulidin ainihin shehunai kuma masu rai kasan kuwa sai ga duniya ta da waɗannan maganganu sai aka fara maulidin mutane irin su ɗahir boci da sauransu to kenan haka martabobin nan da ake ɗiba ana baiwa waɗannan waliyai matattu to ana nan haka zaka ga an zo kuma ana baiwa waɗannan waliyai waɗanda suke masu rai kafan sai ba waɗannan martabobi an ɗibo su suna ana baiwa irin waɗannan waliyai waɗanda suke masu rai Allah madaukakin sarki ya kiyaye tare da cewa Abdul Jabbaru ya ce a ban musu dagar amma Allah sarki Abdul Jabbaru kai kanka ba ka da wankan da zaka iya wannan domin me kashi a gindi ba zai iya kai gudunmawar tsarki ba naka duk wanda yake da bunu a gindi ba zai iya kai gudunmawar kisan gobara ba aljabaru baka da cancanta baka da capability domin baka san tauhidin annaba ba kai kanka domin tun a wajen roƙon da ka zo wa yan izala kai ma kalmar shirka ta fito cikin bakinka na kai ma baka cancanta ba dan haka mu yan izala a cikin wannan dagar kuka same mu kuma mu ne muku maraba idan da gaske kuke yi kuma wannan ina tabbatar wa duk wanda bai sani ba shu'umcin fada da waliyan Allah ne na gaskiya shu'umci ne na fada da bayin Allah na gaskiya kuma shu'umcin fada da gaskiya ne menene asalin wannan fada asalin asalin wannan fadan masallacin gandu ne ko kuma sabuwar gandu da ke Kano wanda in kana son jin cikakken tarihin ka samu kasar din marigayi malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi da aka sanya wa kasar din gwagwarmaya in ba haka ka zo wurin mu muna da rubutaccen tarihin masallacin da rikicin masallacin kaf wanda ainihin su almajiran malam Jafar suka rubuta masallaci ne ahlus sunna suka je ainihin suka samu wuri suka gyara bayan sun saya sun samu CFO sun samu dukkanin takarda ta ba da izinin gini a ƙarƙashin jihar Kano dukkanin kwakin waɗannan takardu kaf muna nan da su a makarantar nan wallahi alhamd bayan duk da suka gama wannan suka zo suka gina masallaci sai suka mutunta mai martaba sarkin Kano suka kai mishi limani ya ainihin kira majalisar malaman shi to wannan limami jaraba wannan limami ni abokin karatu na ne malam da sai shi mun yi karatu tare da shi akan aka kai shi aka jaraba shi aka ji ya iya karatun alqur'ani zanzan ya haddace shi ma Allahu akbar aka ji shi da huduba balarabiyar huduba kamar ba quraishi hashimin dangi da kansu manyan shehunnai da malamai na majalisar sarkin Kano a ƙarƙashin shugabancin Malam Isa Waziri wazirin Kano aka tabbatar da cewa wannan ya cancanta limanci ko a Ka'aba ne sarkin Kano ya daura mishi rawani aka tabbatar da shi amma saboda kokarin haddasar da fitina shi da kanshi sarkin Kano bayan Malam Nazifi ya je ya fara limancin Juma'a ɗaya biyu uku sai kuma aka sake nada wani arne wani zindiki mai suna Dr. Yusuf Ali shi Dr. Yusuf Ali din nan abin da ya faru wani bakin arne ne daga cikin arna mabiya ɗariƙun Tijjaniya wanda yake shi ma kasurgumin mushriki ne wanda hatta ita kanta majalisar fada sarkin Kano ta tabbatar da cewa kafiri ne amma saboda hatsabibanci da haddasar da fitina suka dauke shi suka ce shi yanzu suka nada sun tura shi ya je ya ci gaba da limanci a wannan masallaci na sabuwar gandu tsakani da Allah majalisar sarkin Kano ba ta yi adalci ba kuma ba ta yi dattaku ba kuma ba ta yi abin da muke tsammanin zati ba domin tana daga cikin majalisun da ta sha bamban da sauran majalisu domin tana cike da malamai fara daga kanshi shi kanshi sarkin Kano malami ne graduate ne na Arabic and Islamic Studies daga kwaleji mafi girma ta ainihin harshen larabci a Kano din amma kuma aka bi zuciya mutumin da shi da kan suka hukunta cewa kafiri ne ko da su dauke shi su nada shi a sabon masallaci bai halatta ba ko da su ɗauke shi su naɗa shi a masallacin yan uwan shi yan ɗariƙar tijjaniya bai halatta ba balle a ce su ɗauke shi su naɗa shi su aika da shi masallacin yan izala yan izalan ma salafiya salafiyan ma a kano irin su malam ja'afar kaga wannan neman haddasa fitina duk da aka gama wannan gwagwarmaya dole da yusuf ali ya ja baya me yasa saboda su malam Ja'far sun dauki mas'alar sun kai ta kotu kofin shari'ar kaf muna nan da komai a cikin makarantar nan documented saboda matsala ce ta tarihi shine ga irin amfanin tarihin da muke ajewa da sai kai kara su kotu ce hukuncin cewa masallaci na su malam Ja'far ne kuma ka a sake ganin wani dan dariƙa ko tijaniya ko kadiriya a lokacin ne waɗannan tsagerun marasa kunya irin su Abdul Jabbar din nan da ire-iren waɗannan 'yan iska zindiƙai arna irin su Yusuf Ali sai suka koma sai suka haɗa kansu da miƙar ƙadiriya da tijjaniya wanda a tarihin Kano ba su taɓa haɗuwa ba shekaru sittin da suka wuce suka rinka faɗa da junansu akan ƙabalu da su har in aka ga ɗan tijjaniya wanda yake ƙabalu dan goma sha bakwai kenan wannan kai dan tijaniya ne ka san me nake nufi da dan goma sha bakwai idan har aka same shi ya shiga yana rungum hannu a cikin masallacin yan kadiriya wanda yake su kuma yan sabalu ne za a yi mishi gargadi in ya haɗu da masu hankali daga cikin kadirawa a ce malam eh kar mu sake ganin ka masallacin nan dan muka sake ganin ka za mu ci ubanka wannan ita ce kalmar da malaman masana tarihin Kano suka rubuta wanda suka rinka yin kenan da tafiya ta tafiya sai a samu wawaye daga cikin su ma in suka shigo masallacin suka ga wani ya runguma hannu yana sallah za su haushi da duka ne haka su ma waɗancan tijjanawa suke yi har sai da kaulaha ya ƙoƙarin maganin wannan fitinar ya duro majalisar sarkin Kano ya zo sa aka tara mishi duk malamai na arewacin ƙasar nan dukkaninsu suna wurin su ɗahir bauchi su ainihin sharu sali suna tsoro kabara ya ce abin da ya kawo shi ya zo ne yana so sarkin kano ya taya shi bincike wurin malaman nan idan akwai malami mai hadisi kwaya ɗaya game da cewa annabi ya saki hannu a sallah haka to ya kawo idan kuma wannan malami ya kawo wannan hadisi to akwai labirari da yake da shi babba a kaulaha wanda jiragen sama goma za su iya kwaso shi ya ba wannan malami waɗannan littattafai sai koma ya zauna aka yi tsit bayan tsawon lokaci sai shi dahir bauchi ya miƙe ya ce gaskiya in dai hadisi ne game da sakin hannu babu shi ne suka koma su ta juna raddi wannan ya rubuta raddi mudi salga ya rubuta nasir kabar ya rubuta haka suka yi tawa junansu raddi ba su taɓa haɗuwa ba kasusuwan da ka ji mun sanya a karatun baya da ya gabata na 65 na 64 yana shaida maka haka dan ka ji wani dan tijjaniya irin yadda yake zagin Abdul Jabbar da shi da uban shi Nasir Kabara amma yau saboda ga ahlus sunna sun bayyana a sabuwar gandu sai suka hade kansu lam yakun alladhina kafaru من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة مستبه هذا كان سبسيرة gaskiya ta zo sun yi wannan haɗin kai ne domin ne domin kawai su makirci ga ahlus sunna kuma sun ta yin makirci babu irin makircin da basu ba yau sai da shi zunubi ne ya kama su alhaki ne ya kama su addu'ar bayan Allah ce ta kama su yau su isu sun barke da juransu saboda ne a yadda suke din cike da shirkokin da ke tattare da dukkanin bangarorin guda biyu na'am nace cike da shirkokin da ke dukkan bangarorin guda biyu wannan littafin da ke hannuna فتح المولاني وجمال الله في ذكر مناقب الشيخ عبد القادر رضي الله عنه لناظمهما ولي الله الشيخ محمد الناصر ابن محمد الكنوي الكنوي رضي الله عنه آمين قام بنشرها الحاج علي ابن الحاج أبي إبراهيم كبر كنو tashi wannan littafin fatul maulani a hannuna munasir kabara da hausa ya rubuta wannan littafi babu irin shirka da kafircin da babu a cikin wannan littafin babu duk wata shirka da kafirci tana ciki to yaushe abdul zai taso ce zai iya fada da irin wannan shirkar irin wannan shirkar da kai abdul jabbaru kaji wancan sama'ila kahutu yana yi wa Allah ubanka nasir kabara shi ma yayi ta shekaru 50 da ta wuce a cikin wannan littafi gashi karara yake cewa alhamdulillah mu goda ubangiji a bisa ni'imarsa aji aji sallah azumi zakka haji tauhidin abdul qadiri bayan duk da ya ci gaba da waɗannan maganganu sai ya zo yana cewa jilani babu takaddama tun lotan ai kasa ai sama Allahu ta'ala mai sama ya shugaba abdul qadiri kaji kai ma shirka da ubanka yi yau shekara hamsin da ta wuce don haka ubanka ma ɗaya daga cikin irin waɗannan su sama'ila ne ubanka ma mushriki ne na haka ka fara tsaye da wannan yakin badar a cikin gidanku tukuna ka girbe shirkar da ke karkashin ƙasar gidanku kamar yadda can wancan da ke maka rabbi ya taɓa cewa ai dama kuna nan da bin bashi na laifi da kuka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani wanda yake bukata ya je nemi wannan littafi sananne ne rusaloli ne guda biyu Nasir Kabar ya rubuta su da Hausa da rubutun ajamanci Fatihul Maula da Jamalullah fi zikri manaqibi Sheikh Abdul Qadir Jili Jilani babu takaddama tun loton ai kasa ai sama Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadir kuyin kuciya tamka tafa ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba don girman abdul qadiri yana aiki da kun fayakun amirul awliya wake tun azal halabar da ba mai ja da shi a ita idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman ba gaba ga bawa hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wace shirka ta wuce wannan ubanka ma mushriki ne don haka sabba abu nafsika sanaha an ghayyaha jama'a mun ga mun gano wannan da kyau saboda haka mu yan izala muna nan a cikin wannan daba ta yaki da shirka akan da muka tashi a kanta za mu ci gaba insha Allahu a kanta muke fatan Allah ya ɗauki ranmu a duniyar nan kuma ya tashe mu a fagen waɗanda suka yi wannan aiki tun daga farkon annabawa har zuwa na ƙarshen su shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani dan izala kuma da yake ganin cewa gaskiya da awar ta ai zafi to wallahi mu dai ta yi mana daidai domin kaji bayan tsawon lokaci an samu su kansu gashi sun gane shirkar da ke karkashinsu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan mataki ne na farko daga cikin matakan da shi abu jabaru zai fahimci gaskiya ɗin ya dawo kanta amma babu shakka abu jabaru bidiyo'i da shirka da kafirci waɗanda kuma aka gadan muku ba ku yi inkarin su ba ko ku ga sauran musulmi matsayin ku game da su ba ba su ga waɗannan shirkoki na yan tijjaniya ba shuru da kake zargin yan tijjaniya sun yi bai gaza shuru din da kai ma kai akan shirkar da ke cikin gidanku mune muku fatan alheri gaba daya mune muku fatan Allah ya dora ku akan tauhidin annabawa ya raba ku da shirka ya tsare mu gaba daya daga duk wani abu wanda zai lalata imanin mu na shirka ko bid'a Allah ya tabbatar da mu gaba daya akan gaskiya kuma Allah ya hada kanmu da ku akan irin tauhidin da Allah ya turo annabawa da manzanni akai Allah kuma ya dauki ranmu akan shi Allah ya tashe mu akai wannan ita ce da'awar mu mun yadda a hada kan musulmi amma a hada kai bayan an tace duk wata shirka da ke cikin mu amma mu ba mu daga ciki we are never a party to any conjoined party duk wata taho mu gama da za a haɗu ba a tace irin waɗannan shirkokin ba wallahi tallahi ba yadda ba dole sai an yi addressing waɗannan sai an baza waɗannan shirkokin tukuna ko muna da ɗaurukan dalilai waɗanda suka tabbatar da cewa babu shakka dukkanin ɓangarorin guda biyu kuna aikata shirka idan dai har da gaske kake yi to ka fito duk waɗannan shirkoki na cikin gidanku kai ma ka tono su sannan kuma ka ci gaba da raddi game da duk wata shirka amma maganin cewa mu ɗan izala mu ban maka fajan ta ba za ka iya ba don baka da capability kai kanka yanzu kana buƙatar a ainihin tarbiyyanci imaninka da aƙidarka da karatunka a fara koya maka tun daga makharijin huruf ka iya fita haruffan larabci daidai tukuna sannan a koma ana koya maka tauhidin annabawa tun daga a sanar da kai waye Allah ka san shi waye annabi ka san shi me ake nufi da darajar waliyan su waye sahabbai da sauransu domin karka manta saboda bakar shirka wadda kuka gada a cikin gidanku da kin waɗanda suke fada da shirkar ya kai ka kai kana hada kanka da yan shi'a irin su Ibrahim Zazzaki da sauransu Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine sakon mu insha Allah akwai ƙari akan wannan zai zo a daidai wannan gaba da zamu tashi a inda Ibn Taymiyyah yake kokarin bayanin manyan bawon Allah daga cikin sufaye waɗanda yake su ne suka yi sufanci na gaskiya babu munafinci a cikin sufancinsu suka ainihin wato tabbatar da mutane akan addini na gaskiya babu kuma ainihin wani munafinci ya kawo maganganu kamar yadda muka gabatar na al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a yau sai Ibn Taymiyyah ya ce wa min mutaakhirihi al-Imam Abu Muhammad Abdul Qadir ابن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية أما معرفة السامع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتوقن أن الله واحد أحد ابن تيمية يقول ومن متأخريه daga cikin waɗanda suka zo daga baya bayan su wato mutaakhirai waɗanda suka zo daga baya baya na sufaye irin waɗannan sufaye na gaskiya waɗanda ba can an ga irin su irin su al-Imam al-Hasan al-Basri da makamantan su to waɗanda suka zo daga baya bayan su akwai al-Imam Abu Muhammad akwai babban limami baban Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Salih Abdul Qadir ibn Abi Salih wato abdulkadir ɗan abi salih aljiri wanda ainihin ake mishi nasba zuwa ga jiri za mu zo duk mu tattauna wannan da farko bari mu fara karatun tarihin wannan ainihin malamin tukuna ina fata an gane amma kana son ganin ƙarin bayani game da irin matsayin wannan malami sidi abdulkadir aljili kana iya cewa aljili kana iya cewa aljilani kana iya cewa alkailani kana kuma iya cewa alkaini dukkan hudun daidai ne ina fata an gane ka samu majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida da hudu za ka ga gamsassun bayanai dangane da waɗannan maganganu da ibn taymiya yayi na gaskiya akan sayyid abdul qadir jili dukkanin malaman ahlus sunna sun san sayyid abdul qadir jili malamin ahlus sunna ne sufi ne na gaskiya kuma yana daga cikin kyawawan misalai da ake bugawa dangane da sufanci na gaskiya sai dai an yi ta amfani da sunan shi har aka kafa ɗariƙa da sunan shi amma ya barranta daga wannan dariƙa malami ne shi mai wa'azi mai ibada mai rubuce-rubuce mai ɗora jama'a kan addinin annabawa da addinin malaman ahli sunna kamar yadda ba ka zo ka je na cewa ba zai taɓa yiwuwa har abada a samu wanda zai zama sufi ne waliyi amma da wata aƙida ba aƙidar imamu ahmad ba yace ba a taɓa yin haka ba kuma ba zai taɓa yiwa a samu haka to wane ne imamu ahmad wa ma adraka man al-imam ahmad wa imam ahmad huwa imam fi sunnah wa huwa imam ahli sunnah wal jamaa dafi'u aqidati ahli sunnah wal jamaa as-salafiyya to kaji me irin waɗannan maganganu shine za a dawo ana cewa koyin kuciya tabka tasa ma'ana in baka jin Hausa fassara wannan maganar fa muqami ne na Allah madaukakin sarki da ya zo a cikin ainihin alqur'ani da sunna kasir kabar ya dauka wa da wasu da Abdul Qadir ma'ana yadda ka san kwan kuciya ake iya damke shi ko to wai haka su da Abdul Qadir yake damka sama da ƙasa wannan menene aya ce ta alqur'ani wai wannan ishaqul sama kafin wa ma qadarullah hatta qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matriyatun bi yaminihi hadisi ya zo ya fassara karara yana cikin sahih bukhari yana cikin kitabut tauhid na al imam ibn khuzaimah imam al a'imma Allah maɗaukakin sarki shi ne zai wa sama da ƙasar da muka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji bai hudiya tana hira da Aisha tana faɗa mata wannan maganar. Manzon Allah sai tuntsire da dariya. Saboda ne ya bi ta faɗi gaskiya sai dai kuma akwai inda son zuciya ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gyara shi ne Allah ya saukar da wannan aya ma qadarullah haqqa qadri. ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama ba don haka ku kiyaye jama'a mutumin da za a ce koyon kuciya tamka tasa ma'ana yadda zai danki kwan kuciya haka haka zai danki sama da ƙasa wannan yake da wannan mukami sai Allah madaukakin sarki saboda aka abin jabbaru akwai binnanne shirka a cikin gidan ku kai ma bama bamai na shirka suna nan a gidanku ubanku ya binne muku don haka lallai ne idan da gaske kake yi to za ka yaƙi shirka ne gaba ɗaya a buɗe da ta gidanku da ta gidan wasu amma ba za ka zo da abin siyasa ba waɗancan dama kana jin haushinsu kana neman abin da za ka makale ka yaƙe su in za ka koma kana cewa ɗan ɗan izala su ja ba su ga kurin wato ɗan izala ba ma su a cikin fagen fama suke na faɗa da mushrikai Allahu akbar kun ga da Allah yake bayyana gaskiya ina ɗan izalan da suka yi taqa'usi to suka ja da baya suka koma suka daina da'awa dangane da shirka saboda ka a ce suna da zafi Allah wadaran na kai lalace malam yace professor Hamid Tuwaijir yace Abdul Qadir ibn Abi Salih Abdullah cikakken sunan wannan malamin sunan shi Abdul Qadir dan baban Salih to sunan baban shi Abdullah alkunya baban shi Abi Salih aljili alhambali mutumin garin jil sannan kuma bahambali abu muhammad alkunya shi ita ce baban muhammad mauliduhu bi jilan an haife shi a garin jilan ne shine hausawa suke cewa zailani zailani da hausawa suke cewa jilani ne sanata ihda wa sab'ina wa arba'ina shekara ta ɗari hudu da saba'in da ɗaya iyakacin abin da masu tarihi suka rawaito kenan a iyakar bincike na da sabina masu tarihi ba su taɓa wuce wannan ba sai dai shakka kamar yadda ba ka zo ka ji wasu su ɗan kawo cewa ko da an ce kaza amma dai ba a faɗi rana da watan haihuwar shi ba na kawo wannan ne don amsa wata magana da ne alkawari ka koma kasar na sittin da biyar da sittin da hudu a inda wani da ke wa albuljabaru rabbi daga cikin tijjanawan kano yake cewa ai ubanka ya sanya sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ne don a rinka yin maulidi su da abdulkadir yace kowa ya san cewa su da abdulkadir ba watan rabi'in al-awwal aka haife shi ba na'am su malamai masana tarihi gaba ɗaya ba su taɓa ba da labarin lokacin ma da aka haifi su da abdulkadir ba in ka wuce wannan bayanin na cewa shekara ta ɗari hudu da saba'in da ɗaya amma maganar wannan wata wacce rana wannan malamai ba su bada labari ba domin abin da yake faruwa waɗannan ire-iren bayan Allah sun tsoro ne daga wata maɓuɓɓuga wadda yake ba a san za su zama abin da suka zama ba sai bayan da suka zama ne sai aka koma ana kwatancin cewa ana ga an haife shi ne shekarar da kaza ta faru sai ce to shekarar nan ita ce kaza kenan to kaga ta zama daidai da kaza kenan dan haka za ka zo ka ji hatta a shekara ta 471 din ma sai da wasu suka ce a a ba haka bane ma to kaga maganar nawa ga wata shi watan wannan wata bata mata so da yanzu ana ta tabar zamu a yadda akan cewa shekara ta 471 haka bawa ana sake tattaunawa shin ya tabbata ma shi jikan sayyidina ali ne ma'ana jikan manzon Allah ne shi ko bai tabbata ba bayan doguwar ta taburzawar da aka sha malamai dai sun rinjawar da cewa babu wani dalili da za a yi inkarin cewa shi jikan sayyidina ali ne ko kuma jikan manzon Allah ne domin dalilai sun tabbata cewa yana da nasaba da gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to ba za a iya inkarin wannan ba sai ka karanta wasu tafi waɗanda ga su a gabana zan ainihin yi isharar su nuna su zaka ga duk inda aka kai aka komo insha Allah amma magana an haife sha biyu ga watan Rabi'in al-Awwal wannan magana malamai ba su ba da labarin ta ba amma muna neman duk wanda yake da masaniya a kanta ala bayyinatin wa ala basiratin to muna jefa kalubale akan to Allah ya taimake mu da wannan ainihin marjin malam yace istihara bizuhudi ya shahara da zuhudu zuhudu shine taka tsantsan da kuma yin sannu sannu game da al'amuran duniya ba wai gudun duniya ba dan in ka guji duniya ina baka tafi Allah bai ce a guji duniya ba Allah cewa wadda shi ma ataka Allahu daral akhirah a cikin abin da ya baka a nan duniya shi Allah to ka nemi lahira wartabi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah abin da Allah ya baka a nan duniya to ka nemi lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta kuma kana da rabo a nan duniya ka ji daɗi ka sha baɗi amma a cikin haddin da Allah ya kayyade kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah saboda haka zuhudu ingantacciyar ma'anar shi shine lokacin da ka samu kanka a cikin rudani da tabarbarewar duniya game da aqida game da ibada game da abin da za ka sanya a bakinka na ci ko sha game da abin da za ka sanya a jikinka na sutura da inda za ka kwanta to sai taka tsantsan ya bayyana to shine ake cewa ishtahara bizuhud amma ba wai ka daina ci ka daina sha ka rinka zuwa kana kurɓar ruwan toka kana ɗibo na kwata kana sha kana ainihin zuwa kana cin tuwo a bola kana yawo da riga wadda take tana da kaloli iri daban-daban a halin kana da sararin da zaka ci mai kyau ka sha mai kyau kana da sararin da zaka sa mai kyau ba shi daga cikin zuhu da ka ce ba za ka hau abin hawa ko ba za ka sa takalmi ba ko ka ce ba za ka sa hula ba ko ka ce ba za ka bar suma a kanka ba ba shi daga cikin zuhu da ka ce ba za ka shafe mai a jikinka ko turare ba ko ba za ka goge bakinka da aswaki ko buroshi ko makamantan haka ba duk wannan mummunar fassara ce ta zuhudu zahidi ba shi da wata riga ba in an gan shi ya sa za a ce eh wannan yana bayyana cewa zahidi ne babu wani carbi mai kilomita takwas da rabi wanda za a bi a yi ta nannaɗa mishi kamar buhun goro da nufin cewa wannan alama ce ta zahidi duk a musulunci babu wata tufa da za ka sanya wadda za ka bayyana wannan tufafi ne na malamai wannan kuma tufafi ne na waliyai ko makamantan haka ka dubi waɗanne tufafi ne ka tsoro cikin mutanen da irin su suke sawa ka sanya abinka daga cikin waɗanda ba su saba wa shari'a ba malam ke cewa ishtahara bi zuhdi wal ibada wannan malami ya shahara da zuhudu da ibada wa kana ya'kulu min amali yadihi kuma daga aikin hannun shi yake ci ba tsayawa yake ana tattaro dukiyar jama'a ana kaddamar da abubuwa na ƙarya ana tara kuɗin jama'a ana cinyewa ba kana ya'kulu min amali yadihi yana da sana'ar hannu wadda da ita yake yake ci yake rayuwa za a sautu labarin shi ya kai ko ina washtahara kuma ya shahara an san shi min kibarin sufiya yana daga cikin manyan sufaye kun ji sufi ne ba dan dariƙa ba kuma ba a ce min kibarin at-turqiyyin as-sufiya ba min kibarin sufiya yana daga cikin manyan sufaye hatta nusibat ilayhi tariqatul qadiriyya har sai da aka danganta mishi dariqar qadiriyya kaji ko aka danganta mishi da annahu bari'un minha menene dariqar qadiriyya ita ce nan suna surka bara suka rubuta ta karirai ne suka bi suka yi ta danganta mishi za ka ji manyan malaman tarihi irin su al-Imam zahabi irin su Ibn Kathir da manya-manyan masana tun daga da har zuwa waɗannan zamunna ƙwararru a cikin ilimin tarihi sai da suka wanke shi da Abdulkadir daga duk wata kazanta da ake danganta mishi kaga babban malami Al-Sheikh Al-Allamah Sayyid Abdul Hasan aliyu najri wanda shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rubuta wannan littafi gashi mujalladi biyu rijalul fikri wa da'wa fil islam a ciki ya kawo daga cikin tarihin waɗanda ya kasu da abdulkadiri ya wanke su da abdulkadir daga duk wannan kazanta da shegantaka da ake danganta mishi haka babban malami profesan tarihin zamanin nan profesa ali dan muhammad as-sallabi babban malami daga ƙasar libya shi ma gashi al-imam abdulkadir jilani ya rubuta duk ya wanke shi daga wannan kazanta haka babban profesa abdulkor ashekh سعيد ابن مصر ابن مصرح القهطاني الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية أكيد جيشي da kuma ainihin irin maganganun shi na sufanci gashi yace ardun wa naqdun ala daw'i aqidati ahli sunnati wal jamaa kaga wannan littafi yau kusan shekara 20 da ta wuce wani malami daga jami'ar islamiyya an je an danna kasar dina a cikin jami'ar islamiyya na karatun aqida al-ibana a daidai cikin karatun al-ibana akwai inda na tabo magana dangane da sai da abdul qadir sai hankalin shi ya bayu zuwa ga menene nake faɗi sai aka tambaye shi sai abin yayi mai dadi tun ana landline aka bugo mini waya aka ce ga wani malami da Allah za a hada ka da shi ya zo ni kasar ɗinka ne da Hausa amma abin ya bayu gare shi sai ya ce yana so da Allah ya magana da kai sannan kuma da Allah akwai tukuici da zai aiko maka shine ya aiko min da wannan littafi da tarihin su da abdulkadir saboda a lokacin ya ji na kawo tarihin duk wannan kazanta da aka danganta su da abdulkadir na karyata ta sai ce irin waɗannan bayanan ake so tare da ta haƙiƙi ya ce amma a ce kaɗai saboda wasu 'yan iska sun danganta ƙarerai da su da abdulkadir kai kuma sai ka je kai ta bankara bawan Allah kafirci ko kuma kana zargin shi ya ce yana nuna babu ta haƙiƙi a cikin ilimi na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji da takaitaccen tarihin wannan malami malam ya ce har sai da ya kai saboda shahara shi an danganta mishi dariƙa ta qadiriyya wa hiya min turuq sufiyatil mashhura tana daga cikin shahararrun dariƙa ta sufaye musamman dai a kasashen Baghdad da kasashen India da ainihin wannan yanki namu na yammacin Afirka musamman a nan kasar Kano da Zamfara nan ne aka fi dariƙar Qadiriyya Indiyawa Pakistanawa da yawa zaka same su waɗanda suke bin ainihin dariƙa ta Qadiriyya zaka ji suna yin kalmomi kalmomi su ma na shirka ko wani malami wanda ya naƙabi musamman akan wasu Indiyawa waɗanda suka yi waƙe su ma da harshen indiyanci suna yaji lani sawali kita suna wata kalmomi dababam dababam dabam dabam da ya gama sawa ya ce illa ilaha illallah ya ce ba shirku bi aini sha Allah zan zaƙulo muku wannan kasa din yana nan cewa haka haka ba ga su sun tawo ba su shigo Ka'aba ba ga su kamar ƴan kungiya kamar ƴan Red Cross za su shigo da wani koren rawani kowa da koren rawani ya jefar da jula ɗaya baya ɗaya kuma gaba haka za su tawo kamar su ɗari biyu an shiro su haka kowanne suna zuwa sai su yi wani jira tukuna sai su fara nasu na daban ne a guje za su kyarce su kewaye ka'aba haka su jinjirutun bid'a ce in ka kalle su su kansu Allah ya kiyaye qala anhu zahabi al-imam az-zahabi da magana da ya faɗi dangane da ainihin wannan babban malami yace ash-shaykh al-imam al-alim az-zahid al-arif al-qudwa shaykh al-islam alam al-awliya imam az-zahabi yace ash-shaykh al-imam shaykh al-imami ne al-alim az-zahid babban masani mai taka tsantsan da duniya al'arifin udwa masani kuma abin koyi shehul islam malamin musulunci alamul auliya babban waliyai wato jagora ne babba ne cikin waliyai sai is yana nufin ya takaito maganganun al-imam al-zahabi wa qala fi nihayati tarjamatihi da imam az-zahabi ya gama kawo tarihin wannan babban malami sai ya ce wa fil jumla a takaice dai al-sheikh abdul qadir kabir sha'an shi dai sheikh abdul qadir jilani al'amarin shi babba ne wa alayhi ma'akhif sai dai akwai gyare-gyare fi ba'd aqawilihi a cikin wasu maganganun nashi wa da'awihi da kuma wasu abubuwa da ake cewa yayi da wasu ya fada wallahu al-mu'in Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa ba'd zalika maqbubun alayhi wasu ma waɗannan maganganun da ake danganta mishi duk ƙarya ne don haka magana dangane da ma'akhir da sauransu ma bata taso da turantun da wasu daga cikin maganganun ma duk sun bayyana cewa ƙarya ne ba shi yayi ba an gane wa naqala shaykhul islam anhu ibnu taymiya ya ba da labari anhu ai abdul qadir wato game da abdul qadir domin si da abdul qadir malamin malamin ibnu taymiya ne wannan na daga cikin magana da na faɗi a cikin wannan kasar din wannan kasar da aka kai jami'ar islamiyya a lokacin da ta sami rijiyar lemo yana ɗalibi ya yi inkarin magana ya ce su da abdulkadiri ya karantar da malamin ibnu taimiyya ibnu kudama na ce ko shakka babu Allah ya taimaka muna yawo a cikin wani bookshop ne ya faɗa haka sai na ga ɗaya daga cikin tafan da na karanto magana kawai sai na zaro sai na miƙa mishi haka sai ce bai taba sani ba amma nace ba ba mamaki bane dan baka sani ina fata an gane sai da Abdul Qadir Jilani ya karantar da Ibn Qudama Ibn Qudama ya karantar da Ibn Taymiya dan haka Abdul Qadir Jilani a fagen ilimi to kakan Ibn Taymiya ne ko wannan zai zama dalili akan cewa to ibn taymiya dan dariƙar kadiriya ne kamar yadda muka ji wasu ƴan dariƙa a nan ƙasar zazzau suna faɗi wannan ba dalili bane domin shi kanshi sai da abdul qadir bai san wata dariƙa ta kadiriya sai da abdul qadir intellectual ne ma'ana malami ne mai sha'anin ilimi ya karantar da ibn qudama to ibn qudama kuma wace dariƙa yake bi kenan ai ba mu taɓa jin an danganta ibn qudama zuwa ga wata dariƙa ba ma aksar musannafati ya rubuta littafai da yawa ibnu qudama babban littafin shi da yafi shahara a ko ina bangaren fiqh da aqida akwai littafin shi bangaren ainihin aqida ina fata an gane al-irshad aqida ce ta ahli sunna wal jamaa kamar da kaga aqidatu tahawiyya sannan ga babban littafin shi na fiqh wanda yake tsarki ya tabbata ga Allah ibnu zahabi imamu zahabi yana cewa ba za ka taɓa zama babban malami daga waɗannan zamunna ba sai in ka karanci littafin al-muhalla sai ka karanci littafin sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi kuma sai ka karanci littafin al-mughni na al-imam ibn qudama to ibn qudama shi ya rubuta al-mughni bayan shi ya rubuta wasu littattafai da dama waɗanda dukkanin littattafan nan kowanne ka karanta zaka tabbatar da intellectuality a cikin ibnu qudama ma'ana zaka tabbatar da cewa malami ne mai ilimi to in aka ce sida abdul qadir malami shi ne me ya koya a wurin shi karatu ilimi so in aka ce ibnu taymiya kuma almajirin ibnu qudama ne me ya koya a wurin shi karatu sannan kai yanzu in ba soki burutsu irin na yan dariƙa ba yanzu za ka dubi ibnu taymiya ka ce dan dariƙa kadiriya ne mecece hujjarka wacce shubha ta makalewa ina kaga ibnu taymiya ya wata magana wadda ke kama da maganganun yan dariƙu to su yan dariƙa kullum kun dai babu ne na soki burutsu to su ne a gaba in ba haka ba ka dubi mutum irin ɗaya da barci ya ce wai malam ja'afar wai nasu ne wai ɗan ɗariƙar tijjaniya ne kai wannan su kuburu suna ku yayi yawa ba ku da kan gado ba ku da kan gado yaushe yaushe ne waɗanda suka yi jana'izar malam ja'afar taɓan ƙafarsu ko bushewa bai ba kun fara ƙarya tsakanin da Allah to kun ga daga irin haka ne fa daga irin haka ne baka san yan dariƙa ba kai wala baka san su ba waɗannan kana nan wata ran za su kafa ja'fariya ba dai sun fara haka ba ai su ba suna kafa don amfanin shi wanda aka kafa wa bane don amfanin kansu ne yanzu nawa su da abu kabu yake ci cikin abin da waɗannan suke ci shi tijjanin da kaulaha nawa suke ci ka taba jin an fitar da wasu awaki da aka yanka aka ce ai sadaka bidda'u ga abdulkabiri su ne suke ci duk wanda suka ga ya karbu to bayan kwana biyu ko sai su ce nasu ne in aka kwana uku sai su fara kirkiro maganganu bayan kwana biyar sai su samu wani sai su fara tsalle shikenan ta kafu ka je ka karanta tafsirin abubakar gumi a ƙarƙashin ayar bakara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman yuwane ne malam Ja'far da ba za a yi mishi haka ba an yi wa annabin Allah Sulaiman duk waɗannan da ke buga hatimi a ce hatimin annabi Sulaimana me kake tunani suna cewa ne wannan shine hatimin da annabi Sulaimana ya mallaki aljanu da mutane da shi kai ma kana son ka mallaki suwana da suwana ka rubuta shi kenan yanzu ba sun kafa dariƙar Sulaimaniya ba su ma haka ne abu saboda haka da yawanci hatta ɗan izala ba su san ɗan ɗariƙa ba ka ga wani mutsutsukan san tsohuwa fito yana jefa mishi sadaka zai natsu yunwa ce wallahi yunwa ce ba ɗan ɗariƙa ba ne musulmi ne miskin ja'a annoba ce ta afka mishi ba abinci na fata an gane wallahi duk yawanci mutane ba san yan dariƙa ba kai in ka ga dan dariƙa wallahi zaka kwana ba kai bacci ba ka daidai irin maganganun su wannan dan iska arni mai Allahu la ilaha illa to wannan shine dan dariƙa to kai guda nawa ka taba gani eh Allah ya kyauta na'am shine malam yake cewa قال عنه الذهبي شين الذهبي يفضل ودنا مغنغنو أكيش انتهى وقد نقل شيخ الإسلام عنه أي عبد القادر أنه سئل أنت بتنبي سيد عبد القادر هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل Allah ya taɓa samun wani wali wanda ba akan aƙidar Imam Ahmad dan Hanbali ba abin da yasa saboda a wannan lokaci Imam Ahmad bin Hanbali shine ya tsaya wa duniyar ahlus sunna ya zama tsara da sassaka kowa an daure an kulle an cine an an yi tabawwaba an buga amma yana nan akan aqida ahlus sunna na haka sai dauki kambin imam ahlus sunnati wal jamaa to ko bayan wucewar shi duk wanda za a gwada sai a ce yana da aqida irin ta imam ahmad dan hanbali to yana da aqidar mutanen kirki kenan in ko aka ce ya saba wa aqida imam ahmad to ana nufin zindiki ne ba ahlus sunna bane sai yasa ranar da ash'ari zai tuba da ya miƙe akan minbari sai ya ce ni ne abul hasan al-ash'ari isma'ilu wanda ya san ya san wanda bai sani ba ni din ne dai na bar aqidun da nake kai na malami na mijin uwata Abu Ali Al-Jubba'i na bawo aqidar Imam Ahli Sunnah wal Jama'a aqidar Imam Ahmad waɗannan bayanai ina muku ne yanzu dan lokacin sallar Juma'a ne amma wanda yake son ganin cikakken bayani ga littattafai guda uku ya fitar da al-luma'ul kabir al-luma'ul sabir maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallina waɗannan littattafai su suka wakilci haƙiƙanin aqidar shi amma a takaice fa sai ce akan aqidar Imam Ahmad yake to anan an tambaye su da Abdul Qadir hal kana lillahi waliyun ala ghairi i'tiqad Ahmad ibn Hanbal Allah yana da wali ba wanda yake da aqida ta Imam Ahmad dan Hanbali ba fa qala la sai ce a'a Allah ba shi da wani wali wanda bai da aqida irin ta Imam Ahmad dan Hanbali la kana ba a taba samun irin wannan waliyin ba wala ya kunu kuma ba za a taɓa samu ba don haka da wannan za ka gane kenan ashe an ɗauki aƙida imam muhammad ne ta zama ita ce a bar gwaji tun da ka ji ba a taɓa samu ba ma'ana hatta kafin zuwan imamu ahmad bin hanbali duniya aƙidar fa ahmad din tana nan kenan don haka da imamu ahmad ya zo ba wata sabuwar aƙida ba ce a aƙidar shi ita take wakilta aƙida annabawa da manzanni wa qala an ibn kafir ibn kafir ko ga abin da yace dangane da wannan babban malami yace wa yadhkuruna anhu aqwalan wa af'alan wa mukashafatun aktharuha mughalat yace suna yawan ambatan maganganu su ce Abdul Qadir ya ce kaza da wasu ayyuka su ce Abdul Qadir ya aikata kaza wa mukashafatun da wasu abubuwa na buɗe sirrori na halittu yace aktharuha mughalafat yace mafi yawancin waɗannan mughalat mafi yawancin waɗannan mughalat wato zarbaɗi ne wuce wuri ne zakewa ne ƙarya ne aka game da shi wa kad kana salihan domin mutumin arziki ne wari'an mai tsantseni to yaushe mai tsantseni mutumin arziki zai rinka irin waɗannan maganganu ila an kala har dai inda ibnu kafirin yace wa bil jumla a jumillance dai kana min sadatul mashayikh yana daga cikin shugabannin shehunnai mabiya sunna wa zakara shehuna al-sheikh abdullahi ibn jibrin professor tuwajir yace malamin mu abdullahi dan jibrin ya ba da labari anna aksara ma yunqalu anhu mafi yawancin abubuwan da aka ake cirowa daga sidi abdul qadiri an an misli haula min umurin la ta tawafa ma'a shar'i wato mafi yawancin abubuwan da ake cirowa an misli ha'ula'i daga ire-iren waɗannan mutane masu danganta maganganun zuwa gare shi min umurin la ta tawafa ma'a shar' na abubuwan da ba sa daidai da shari'a wato duk wani wanda ya zo ya baba wata wani labari yace an samo labarin daga Sida Abdul Qadiri aka binciki wannan labari bai daidai da shari'a ba lam yaqulha wa lam yaf'alha ulaika ire iren waɗannan mutane su su da Abdul Qadir ba su suka faɗi waɗannan maganganu ba kuma ba su suka aikata waɗannan ayyuka ba ma hiya illa min talamizihim wa atba'ihim almajiran su ne da mabiyan su waɗanda daga baya suka lalace kamar dan hodiyo ne da aka yi ta rubuta maganganun banza a kan shi na'am babu shakka dan hudu ya yi wurdodi na ɗarikar kafiriya amma dan hudu bai bi waɗannan irin aƙidojin ba ina ake iya bani haka daga littafan shi kullum ma'auni a wannan zamani mu da Allah madaukakin sarki ya haɗa wa da dama daga cikin mu biyu to da wannan biyun ake duba duk maganar da aka danganta ga mutanen waɗannan zamanin shine masu rubuce-rubuce da masu maganganu a kasat duk maganar da aka ce wani ya faɗi ko da shi wanda ya kawo maganar bai kawo ta a kasat ba kuma ya kasa kai ka saba sauraron kasusuwan shi kai ka saba sanin irin maganganun da suka bace da shi to daga nan sai ishe ka ya zama maka mai yawa ya zama maka ma'audi ka ce wannan magana eh ba ta daidai da irin suwa na ba don haka maganar banza ce haka duk wata magana da za a kawo maka rubutacciya a ce gashi daga wani sai ka gobe ta yi daidai da irin maganganun shi littafi mafi girma da su da Abdul Qadir ya rubuta mafi daraja wanda ya ɗauki aƙida ya ɗauki ibada ya ɗauki mu'amala da adab shine littafin al-ghunyatu li talibi tariq al-haqq wa ad-din ga wannan littafi jikan shi ne kuma yayi ta haƙiƙin shi da ta'aliki akan shi kenan babu shakka akai to wannan littafin yana wakilta duk abin da za a danganta su da Abu Qadir sai ka auna ka dubi wannan babu sai ka ga irin maganganun su da Abu Qadir sai ka ce wannan magana daidai ce ko kuma ba daidai ba ce wannan kawai ya ushe ka to balle mutumin da ya samu shaida daga malaman zamanin shi cewa shi mutumin arziki ne mutumin kirki ne nagari ne to duk magana banza in ka ga an danganta mishi in kana da ilimi to sai ka ce a wannan magana ba tashi ba ce wannan kadai ya ishe mu ma'auni dangane da abubuwan da yan shi'a suke danganta ga sahabbai mutanen da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara waɗannan mutanen ne za a kira su mazinata mashawa giya masu murɗiyar mulki maciya amana waɗanda suka zauna da manzon Allah a cikin ha'inci da munafunci suna jiran ya mutu su aure matan shi wai sai da Allah ya saukar da ayoyin haramcin auren matan shi waɗannan mutanen san da Allah yake yaban su bai san za su zama haka ba ne Allah bai taɓa yaban mutumin da daga baya lalace ba kamar yadda Allah bai taɓa yaban mutumin da daga baya dawo ya gyaru ba tun ran da Allah yake tabbata ya ba abi lahabin wa tabbi to shi kenan abu lahab ya rufe littafin shi ba zai shiryu ba to tun da Allah madaukakin sarki ce samiya sunaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan har abada abubakar ba zai lalace ba kenan balle a ce manzo Allah yana da mugun aboki a ƙarƙashin wannan idan kana da ilimi kana da hankali kai ka san wani mutumin kirki ne kawai kasa sai ka ga an zo an ce ai wani kaza ne kawai sai ka ce ƙarya ne Allah ya ƙara wa Abu Ayyub al-Ansari yarda lokacin da ya shigo cikin gidan shi matar shi Ummu Ayyub al-Ansariya tace kai ka ji Aisha ta yi zina sai duka mata bawa yace kina da hankali ke za ki iya zina tace a'a yace Aisha ba ta fi ki daraja ba ce magana banza magana wofi sai koma ya fice gidan ma ya ma fasa zaman gidan ara Allah ya saukar da shi yace walaula idh sami'tum bu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim ya'idukum wallahu an ta'udu li bismihi ai in da kuka ji wannan magana ma kamata ya ku ce wannan magana ma mu maimaita ta bai halatta ba kun ji tarbiyyar ahlus sunna ke amma ka san mutum mutumin kirki ne kawai rana tsaka sai kaga an ce yayi kaza kawai sai ka ce a yau da ma kuma ai kai kaga mutum kawai wallahi zindiki ne kai baka da imani ko kadan baka da tarbiyya dan haka mizani dangane da nagartan mutane shine na farko ya aka san su to duk wata magana banza da ta zo daga baya ba za a karɓe ta ba sai wanda ya zo da ita ya zo da hujja mai ƙarfi in ka zo da hujja mai ƙarfi ba wallahi ba za a karɓa ba ba ka baka da dalilin da zaka ce mana sahabbai mutanen banza ne sai ka bi ka soke Qur'ani Qur'ani ko ba zai so kuma sai ran da ka soke mana manzon Allah to manzon Allah ko ba zai so kuma sai ran da ka ce babu musulunci to ka ko ka ce babu musulunci kai arne ne to ba za mu saurari magana kawa to haka shi da Abdul Qadir mutumin arziki ne to duk wata maganar banza in ka gani ko karka ce a to ai a duba wannan maganar mana ko za a ganta a littafin sha'awa ko ta ce a wannan maganar banza ce kawai ita ce maganar malam Jibril nake fassarawa malam Abdullahi dan Jibril yace irin waɗannan bayan Allah na gari da ake ciro maganganu na banza waɗanda ba su dace da shari'a ba gwaba ka gani yanzu kai a ilimin shari'a zai yiwu abdulkadir ya ce shi Allah ne to idan aka ce maka abdulkadir ya ce shi Allah ne kawai sai ka ce ƙarya ne ce ayya ba ka tsare ta sai ka ce a wannan magana yana magana banza ce mutanen kirki ba sa faɗin irin wannan magana wato kai ka yarda jimani mutumin kirki ne to wata magana ta mutanen banza ce haka irin su ba sa fahimta za mu zo mu sake tattaunawa akan ta bayan mun gama karanta wannan a karatu na gaba insha Allah yake cewa wa qala an ibn rajab al-imam ibn rajab cewa wa ba'da an zakara anna ba'da ma yunqalu anhu la yasih bayan da ya tabbatar da cewa wasu maganganun da ake cirowa da gare shi ma ba su inganta ba qala sai ce wa shaykh abdul qadir rahimahullah ta'ala kalamun hasanun fi tauhid yana da kyawawan maganganu game da tauhidi wasifat yana da kyawawan maganganu game da sifofin Allah wal qadar yana da kyawawan maganganu game da kaddara to kaga duk mutumin da ya tsallake waɗannan abubuwan guda uku ko Allah ƙarya ne kace mutumin banza ne a yadda yana da aqida mai kyau ta tauhidi yana da aqida mai kyau a babin asma'u was sifat shi ma tauhidi ne amma kuma ya fi haɗari a cikin babin asma'u wa sifat a cikin tauhidi yana da aqida mai kyau a jimillar tauhidi yana da aqida mai kyau a sifat sannan babin kabbarawa su kowanne kuma haɗari kuma duk an yi shaida shi to duk wata aqida an aka faɗi in ta banza ce sai ka ce ƙarya ne kai baka buƙatar sai ka bincika kawai ka ce ƙarya ne in ko ba haka ba shi wanda ya da magana ko ya zo maka da inda dalilin ta yake amma kai wahalar da kai cewa tafi ka bincika ai na zan je in bincika kai ka bincika an ce maka Abubakar barawan mulki ne ina za ka je ka bincika sai ka ce a kakka tashi nan bude ka karanta min inda ka zo da ita amma in ce maka tafi ka duba a Buhari tafi ka duba a Muslim sai ka ce ƙarya ne babu bude ka nuna mu duk wannan na daga cikin logics waɗanda ɗaliban ahli suna ba su ƙware a kai ba sai ka zauna sai wani ya ɓata maka mutumin kirki sai ya kira sunan wani kafcecen littafi sai ce maka tafi ka je ka duba saboda ya nuna hankalinka ne ya san ba ka da ilimi ko lokacin da za ka duba aƙalla abin da ya haifar maka a wannan majalisin shine shubha to amma idan aka karantar da ɗaliban ahli sunna waɗannan ƙa'idojin ko ba za ka wahalar da kanka ba shi yasa ko ga da muka zo karatun hikima na tsaya muqaddiman nan ta hikima ban yi wasa dangane da waɗannan ka'idojin ba ka'idoji ne masu matukar muhimmanci Allah madaukakin sauke ce maka malam yake cewa wa fi ulumul ma'rifa sannan kuma Sidi Abdul Qadir yana da maganganu masu kyau game da ilimin sanin Allah muwafiqun lis-sunnah waɗannan maganganu na shi kaf sun dace da sunna intaha tuwfiya sanata 61 wa 500 ya rasu shekarar hijira tana da 561 min musannafatihi daga cikin littafan shi akwai al-ghunyatu li talibi tariq wa talibi talibi tariq al-haq haka ya fadi anan za mu zo mu tattauna dangane da cikakken sunan littafin ina fata an gane wal fath rabbani da littafin fath rabbani wa futuh al-ghaibi wal fuyudat ar-rabbaniyya unzur as-siyar yace ka dai karanta littafin sirr alamin nubala mujalladi na biyu shafi na 439 da kuma ainihin fawatul wa fayat an gane fawatul wa fayat ga wannan littafin nan muna da shi fawatul wa fayat ba alwafi bil wasawat ba waɗannan tafan duk na kawo tarihin su a lokacin da zamu karatun littafin hikima ba fawatul wasawat a cikin mujalladi na biyu shafi na 373 da kuma zaulu tabaqatul hanabila a cikin mujalladi na uku shafi na ainihin 290 da dar'u ta'arud al aql wan naql mujalladi na biyar shafi na biyar da kuma al bidayat wan nihaya mujalladi na 12 shafi na 252 da al a'lam na ainihin zarkini a cikin mujalladi na hudu shafi na arba'in da bakwai waɗannan tafai kaɗinsu suna nan a makarantar nan ga nan a kwance a bayan mu wajibi ne a matsayinka na ɗalibin ilimi na ce wajibi babu ɗaga ƙafa ka bi ka karanta waɗannan littafai kaf don ka san wannan tarihin sai da abu ƙaburi yana daga cikin ainihin matsaloli a aƙida ka yi mishi kyakkyawan su da abdulkadir ba irin su ne za ka takaitu da karanta ɗan waɗannan yan rubutu ɗan ƙanana waɗanda su profesa suka suka yi ƙoƙarin tatowa ba a matsayin ka na